على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta asabar a yau muna takwas ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka in ya dace wa taran watan hudu miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu shams a karatu na ranar alhamishi da ya gabata mun tsaya daidai aya ta shidda mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da wasu kaso daga cikin halittun shi wanda wannan rantsuwa yana nuni akan girman Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni akan halittun Allah mai girma da buwaya wanda waɗannan abubuwa dukkan mutumin da zai rika kallon su yana bibiyan su to lalle tabbas za su ƙara mishi imani da Allah subhanahu wata'ala wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid duk abin da ka bibiya a cikin halittun Allah subhanahu wata'ala lalle zai ƙara nuna maka girman Allah zai nuna maka cewa lalle Allah cancanta yayi akan abota mushi yastahiqqul ibada ya cancanta ne akan cewa bawa ya bauta mushi kaga tun daga inda Allah yake bayanin wash-shamsi wa duhaha Allah yana rantsuwa da rana sannan kuma da hasken da take da sannan kuma Allah yana rantsuwa da wata idan ya biyo bayan wanda yake biyo bayan wannan rana sannan kuma Allah yana rantsuwa da yini a lokacin da hasken shi ya bayyana sannan Allah yake rantsuwa da dare a lokacin da duhu ya lullube shi sannan Allah ya rantse da sama da irin ginin da ya mata wanda wani abu ne wanda halitta ne na Allah subhanahu wata'ala Allah mai girma da buwaya shine ya kagi halittan sammai gaba ɗayansu ba tare da ya ga modar ɗinsu a wajen wani ba babu inda ya ɗauki model ɗin kaza a wajen kaza a shi ne wanda ya ƙirƙire su kuma ƙirƙira wadda ita ce ƙirƙira ta farko wanda kuma har a naɗe duniya babu wanda ya isa zo da irinta saman nan a tsaye take ba abin da ya tokare ta daga ƙasa a matsayin gimshiki sannan kuma babu wani abin da yake riƙe da ita daga sama a matsayin ƙugiya ko na makamancin wannan wannan duka Allah yana jan hankalinmu yana mana nuni akan waɗannan ababe saboda mu gane girman da yake da mu gane cancantar da yake da na cewa a bauta mushi shi ya halicci waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai ce wal ardi haka kuma ƙasa ita ma wa ma qahaha da shimfiɗa wanda Allah ya mata ga ta na a shimfiɗe za mu taka ta iyasar ranmu wanda har Allah subhanahu wataala yake jan hankalin masu girman kai masu tattaki da nuna ƙasaita a saman ban ƙasa cewa innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayuhu 'inda rabbika rabbika makruha ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala tamshi fil ardi maraha kar kai tahiya a saman doron kasa kana mai nuna jijji da kai da kasaita da isa a dalilin kasa wani tsimma wannan tsimman ya saka ka rika doro kana bubudewa kana nuna cewa kai kin na daban ne ko kuma a dalilin siffar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka na gangan jikinka ƙato ne kai dogo ƙarfa ka riƙa jin cewa kai ƙin ba wasa ba ne ba ko kuma a Allah ya suranta ki da wata sura ta musamman wanda kike jin cewa ke ƙin ta dabanci a cikin al'umma wannan abin ya sa mutum ya riƙa ɗaga kai yana jijji da kai yana nuna cewa shi ba wasa ba ne ba Allah ce karkai haka di yadda za ka taka a saman doron ƙasar nan lantakari ƙal'ar da ba za ka taka ba a ce kai wani wa dalilin ƙarhin da yake da duk inda ya taka a garin da sai ya lomatsa akwai wannan wallah babu shi a ce duk inda ka taka ka bi wannan wurin sai ya lomatsa ko sai ya yi alama ko a ce wuri kaza di ya rubuta ya lalace ai ya aka yi ai wani yake bin wannan hanya babu wannan walan tablugha jibala qula a siffar mutumin da yake da girman kai za ka ga iya daga kai yana daga kai yana daga karar hancin shi sama Allah yake cewa duk yanda za ka daga kanka ka gama daga kanka a tsawonka ba zai kai tsawon dutse ba da haka bawa bawa yake ga Allah subhanahu wata'ala ya takaita akan haka kar yayi girman kai to waɗannan abubuwa gaba ɗaya Allah ya yi rantsuwa da su saboda ubangiji ya nuna mana cewa lalle waɗannan ayoyi ne da waɗannan alamomi abubuwa ne wanda za su sa idan muka tsaya muka lura muka dube su da kyau za su ƙara mana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha وقد خاب من دساها ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa nafsin wa ma sawaha Allah yana rantsuwa da ran dan adam mana da rai Allah yana rantsuwa da ita a karan kanta ita ran wa ma sawaha sannan kuma da irin abinda Allah ya dabi'antar da ita zuciyar dan adam akai Allah yana rantsuwa da rai da abin da Allah ya dora ma ita ran mana a ɗabi'ar da Allah subhanahu wata'ala ya halicci wannan zuciya a kai wace ɗabi'a ce Allah ya halicci zukata khalaqaha sawiyatan mustaqimatan 'ala al-fitrati Allah ya halicci dan adam ran dan adam a sawiyatan daidaitacciya mustaqimatan wadda take tsaye take tahiya tutar 'ala al-fitrati akan fidira mecece fitira na ita ce bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da aka zo aka yi gargadi aka yi wa'azi aka yi nasiha to za ka ji abin dama yana daidai da zuciyar ɗan adam saboda duk lokacin da aka yi bayani bayani wanda yake na daidai to zuciyar ɗan adam kuma za ka samu cewa ta amshi wannan abu inda zuciya ce lafiyayya to babu wani mutum wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce shi a kwandare ubangiji yake ta fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ubangiji subhanahu wata'ala yake ta fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa ka tsayar da huskarka liddini game da bauta wa Allah subhanahu wata'ala hanifan kana mai karkacewa duk wata hanyar da za ta kai ka zuwa ga sanya wa Allah subhanahu wata'ala kishiya a cikin bauta ka bar wannan hanyar ka tsaya ka bauta wa Allah shi kadai wanda wannan abu Allah ce fitratallahi lati fatara nasa alaiha bauta wa Allah mai girma da buwaya shi kadai ba tare da sanya mashi kishiya ba ita ce fi'irar da Allah subhanahu ta'ala ya ɗabi'antar da zuciyar ɗan adam a kai duk inda ka ga wani yana shirka to shi ya rikita kan shi amma Allah a lahiya lau ya jiho shi gidan duniya manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi dukkan wanda aka aihuwa ana aiho shi ne akan fidira miye fidira shine tsantsan bauta wa Allah subhanahu wataala manzon ke cewa sai dai yanayin da dan adam ya hwado ciki shine zai juya shi fa abawahu mahaifan shi yuhawidanihi ko su maida shi addinin yahudanci aw yunassirani ko kuma su maida shi addinin nasaranci aw yumajjisani ko kuma su maida shi addinin bautan wuta su maida shi ga majuse amma asalin halittar ɗan adam yana faɗowa gidan duniya ne lahiya laufe da matsalar komi to wannan shine abin da yake wajibi ga ɗan adam ya kiyaye kenan duk mutumin da ya sauya wannan ɗabi'ar ta ta ubangiji da ya halicce shi akai kenan ya sauya asalin abin da aka halicce shi akai Allah ya halicce ka lahiya lau ba matsalar komi in kaga wasu matsaloli sun faru to kai kai ne ka gindayo da waɗannan matsaloli Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mazalla sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wani hadisi cewa Allah mai girma da buwaya ya ce inni khalaqtu ibadi hunafa Allah ce na halicci bayina akan hanya ta daidai tutar hanyar bauta wa Allah subhanahu wataala ba tare da shirka ba faja'atuhum ash-shayatin fajtalatuhum an dinihim sai shedanu suka zo he suka fizge su yani suka karkata su an dinihim game da addininsu kaga kenan amma asalin halitta Allah Allah yace ya halice mu akan tafarki na dayan tashi a cikin bauta waye yazo ya sabke dan adam ya kai shi zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wataala sune shedanu da haka shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ja hankalin dan adam cewa alam a'hada ilaykum ya bani ألم adam أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ubangiji subhanahu wataala yake cewa alam a'had ilaikum ya bani adama ya ku diyan annabi adam shin bai doki alƙawali da ku ba cewa Allah ta'budu shaytan kar ku bauta wa shaytan innahu shi wa shaytan lakum game da ku aduwun mai bayyana aqiyayya ce da adawa kuma wannan adawan nan mubin wanda take a bayyane karara cewa shaidan baya son dan adam ya shiri to tunda Allah ya hana mu wannan me aka umarce mu Allah ya ce wa ani ibuduni ban yi alkawari da ku ba cewa za ku bauta mini meye bautan Allah shine dayyanta Allah a cikin ibada shine tauhidi ta Allah haza siratun mustaqima wannan shine tafarki daidaitacce duk wanda yake so ya hau tafarkin daidai to shine mutumin da zai tsaya ya bauta wa Allah subhanahu wataala ba tare da shirka ba sannan kar ku mance shedan kar ya ziga ku kar ya batar da ku kar ya dauki hankalinku walaqad walaqad dalla haqiqa ya batar da jibillan kathiran ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ubangiji subhanahu wataala yace walaqad haqiqa adalla minkum jibillan kathira shi wa shedan inna ya batar da al'ummomi kathiran masu yawa a cikin ku al'umma kaza shedan ya fadarar da su al'umma kaza shedan ya ziga su wacce shedan ya ziga ta wane shedan ya ziga shi Allah ce afalam takunu ta'qilun ku yanzu ba za ku zamanto masu hankalta ba da la'akara akan cewa lalle tafarki shedan ba abun bi bane ba to kaga dan adam Allah ya halice ka daidai shi yasa Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha Allah yana rantsuwa da rai kuma da irin yanda ya halice ta daidaitacciya akan tafarki daidaitacce sannan bayan haka na Allah ce fa alhamaha fujuraha sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanar da ita wannan ran fujuraha fajircinta wa taqwaha da tsoron Allahnta ya'ani ita wannan ran ta dan adam bayan ta zo lahiya lau yanzu kuma ran dan adam sai aka bata damammaki guda biyu wannan daman guda biyu sune alkhairu wa sharru aka karantar da ita kaza alheri ne aka karantar da ita kaza sharri ne karki aikata kaza Allah ya aiko da manzo ya sabkar da littahi akai ta bayani ake ta wa'azi ake ta gargadi cewa mutane ku ji tsoron Allah ku aikata alheri ku ji tsoron Allah ku bar duk abin da Allah subhanahu wataala ya haramta a gare ku to kaga adam fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya sanar da ran dan adam kowace ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda biyu Abdullahi dan Abbas yake cewa bayyana laha alkhairu wa sharru Allah ya bayyana mata abin da yake alheri ne sannan kuma Allah ya bayyana mata abin da yake sharri ne saboda duk abin da yake alheri ne an yi bayani shi filla filla abin da yake shi ba sharri ne abin da ba so aikata shi ba gashi nan bayani shi filla filla wannan bayani haka mujahid da qatada da imam dhahak da imam sauri suka yi shi sa'id ibn jubair yake cewa alhamaha alkhaira wa sharra Allah sanar da ran dan adam alheri da sharri ibn zaid yake cewa ja'ala fiha fujuraha wa taqwaha Allah ya ba ran dan adam damammaki guda biyu idan yaga dama ya aikata alheri idan yaga dama ya fandare ya kama hanya wadda take ta banza ce Allah ce inna hadainahu sabila إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna lalle mu ne muka shiryar da dan adam ta farki guda biyu imma shakiran ko ya zamanto mai godiya ga Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata abinda Allah ya ce a aikata da barin abinda Allah ya ce a bari wa imma kafura ko kuma ya kafirce wa Allah ya ɗauki ra'ayin shi da tunanin shi Allah in ya ce ka ayi kaza ya aikata in Allah ya ce ayi kaza ya ki aikatawa to kaga wannan fajirci kenan da kafirci ga Allah subhanahu wataala to Allah ya ba ran dan adam waɗannan damammaki guda biyu da haka shi sa Allah ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani da Allah subhanahu wataala wanda kuma ya ga dama ya bijirce kenan Allah ya ba ran dan adam wannan dama shi sa Allah yake cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha to yanzu bayan wannan Allah ce kad haƙiƙa aflaha ya rabauta wane ne man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyar shi ya dora ta akan abin da Allah yake so ya zamanto aikin ki da zaki aikata ayyukan da zaka aikata aikin da zan aikata da zamu aikata duka muna kokarin kiyaye mi Allah yace na aikata wani alheri mu aikata miye abin da aka ce kar a aikata ya zamanto mun nisanci wannan abu to duk mutumin da ya zamanto ya kama wannan tafarki ya kama wannan hanya to hani allahu ma dalla lalle wanda mutumin abin yi abin abin shi abu abu abu shi abu shi ake kira shi da suna abu shi tukuici da wani abu da mafi gwaggwaban alheri sannan kuma zai samu dacewa da mafi girman lada a wajen Allah subhanahu wataala saboda ya tsarkake zuciyar shi zuciya dole dan adam ya tsarkake ta me ya tsarkake zuciya shine duk abin da aka ce ka aikata kai kokari ka nisance shi ma na haitukum anhu mazalla ce fashtanibu abinda na alaiku ku nisance shi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda kuma aka ce ayi to ku zo da shi gurgudan yanda za ku iya fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan yanda za ku iya amma daga an ce bari to wajibi ne ka bar duk abinda aka ce a bari karka ce a ni gaskiya aiki kaza bana iya bare shi to wannan alama ce akan cewa shedan ya kafa mumbarin shi a cikin zuciyarka mana shi ke baka umarni shi ke baki umarni a faɗi wani abu ke ce a ina wannan abu ai ba zai yi ba alhali abin nan Allah subhanahu wata'ala ne ya ambaci cewa ki aikata shi ki ce ba ya yiwuwa to wannan alama ce akan cewa lalle shedan ya yadda sansani a cikin zuciyar ki ubangiji subhanahu wata'ala ya kiyaye da haka Allah yake cewa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha haƙiƙa ya rabauta wane ne man zakkaha mutumin da ya tsarkake zuciyar shi ya raba ta da dukkan wani abin da yake datti ne abin da yake saba ma Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce wa qad khaba haƙiƙa ya taɓi yayi asara wane ne man dassaha wanda ya zamanto ya dirmaya ya dirmaya zuciyar shi a cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta yani allazi allazi yartakibul yartakibul ma'asi mutumin da ya zamanto hanyoyi da ayyuka na banza ne kawai yake aikatawa to shi kuma wannan mutumin khaba hakika ya tabi yayi asara anan idan muka lura zamu ga abubuwa ne guda biyu aka ce qad aflaha man zakkaha duk mutumin da ya tsarkake zuciyar shi to shi wannan mutumin ya rabauta sannan aka ce wa qad khaba man dassaha shi kuma wanda ya biye wa zuciyar shi akan aikata abinda ta ga dama to shi kuma wannan mutumin ya tabi yayi asara to ita zuciya da kake gani wajibinka ne ka riƙa ɗaga hannu kana roƙon Allah subhanahu wata'ala akan ya shiryar maka da zuciyarka akan abin da yake daidai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullah ibn al-Harith daga Zaid ibn Arqam yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajazi wal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa azabil qabr ya Allah wannan fa manzalla ne yake roƙon Allah wannan abubuwa yana cewa ya Allah inni a'udhu bika Allah ka kare ni min al-ajazi daga duk wani abin da yake kasawa ne kar in kai matakin da zan kasa aikata wani aikin wanda yake bauta ni a gare kai Allah wal kasal Allah ka raba ni daga duk abin da yake kasalan mana kar ka zama to insani kasul ka zama farisi duk abin da aka ce sai ka ce baka iyawa Allah kar ka sa ni in zama to daga cikin bai wannan dabi'a saboda shi mutum mai imani namiji ko mace ana son mutum ya zama to mai karhin hali al mu'minu al qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al mu'min al da'if mai imani mai kokari mai kazar-kazar mai hamzari irin wannan mai imani shi yahi alheri a wajen Allah sama da mai imani da bai da kokari to ka roki Allah ya raba ka da kasala ga abin da ya kamata ka aikata yanzu sai ka jinkirta wannan abin ko kuma ya zama kwata-kwata baka aikata shi ba wal harami Allah ina roƙonka ka kare ni daga wannan tsuhon da zan kai matakin da ban san abin da nake yi ba shirfta kenan daga ɗan adam hankalin shi ya komo irin hankalin yaro ɗan ƙararrabi shi sa wallahi ɗan adam kamar bayyada dama ko kuma duniya ba wani gida ba ne na kawai ka zo ka yi ta abubuwan da kaga dama wai da sunan cewa yanzu kina da ƙuruciya wai da sunan cewa a yanzu kina da wadata wai da sunan cewa ku a yanzu kaza ne wallahi buku da wannan dama inda kun san me ake cewa rayuwa wallahi ba za ku ganganci a cikin rayuwa ba mutum nawa ya yi mulki ƙarshe zo ya walakanta ya ƙasƙanta ya zama ba kowa ba mutum nawa ya zama mai kuɗi mai wadata ƙarshe zo ta yi talauci talauci na ƙarshe mutum nawa ya cike yake cikin halin jin daɗi da nagarta da lahiyan gangan jiki ya zama to yanzu gashi na rishin lahiyan shi ma muzumini ne yani rishin lahiya ne wanda kowane lokaci ya tare da shi amma kai ba kaman ba shi bane mutumin da shekarun da suka wuce a baya kwanakin da suka wuce a baya shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza duka wannan abun yanzu ya zama min ya zama to khabaru kana ya zama to labari sai da a rika cewa dawa ne kaza da wacce kaza to ka rika roƙon Allah subhanahu wataala akan ya kiyaye ka akan kar a maida ka arzalil umr shekaru wannan na ƙarshe wanda zaka zo ka zama duk hankalinka da tunaninka ya koma irin na farko tun da dama ita rayuwar mai hauhawa ne ake tun kana ba komi ba dan labubu da kai sai an doka sai an aji sai an yi wane ne har ka kai ka fara zama ka fara rarrahe ka fara tahiya ka fara wane ne in ka huta da gudu har ka kai cikakkar hinka idan irin wannan matasan ne wanda musulun da aka sa gaba mutum ya rika jin ca in ya tsaya a garin da ya ba kowa kashi saboda karhin da yake ji a jikin shi ana tahiya haka rana tana hutowa tana fadawa a hankali ba tare da ya ankara ba sai ya ji gangan jikin kuma ya fara yin tafshi ya fara yin laushi ya fara baya ya fara rauni har a kai matakin da in zai tashi sai ya rika wash ko yana wayo Allah ko kuma a aje a nemo mushi wannan sandar da za ta rika taimaka mushi akan tahiya dawa shi ne in yana tahiya yana bubuɗewa yana takama yana kaza amma yanzu gashi nan da kyar yake daga kafar shi yana ajiyewa sando ne yake yi in kujera zai zauna sai dai a je a nemo shi kujerar na irin talar tijawan da zai haka yi meke shi ba a zaune ba shi ba a kwance ba tsakatsakiya duniya kenan to kuma ana cikin haka in ba in ba ubangiji ya zartar da al'amarin shi ba sai mutum ya komo hankalin ma sai ya kuma wancan wurin bakin ka ya koma irin na wancan wajen yadda baka da haƙura ana baka iya cin kaza da kaza da kaza yanzu muhallu ka ko matakin da baka iya cin kaza da kaza da kaza kawai baka bane a bayan baka iya takawa hannunka in ka ɗauka za ka kai wani a bakinka yana karkarwa da kyar za ka iya kaiwa barci da kyar daga an yi wani rashin sa'a wani ya buga wani abu ya ci kenan in ka tashi ka tashi kenan ka walan duniya wallahi akwai abubuwa a cikinta kamar wallahi ba wajen wasa ba ne ba to haka rayuwar za ta kuma gaba ɗaya ta yi baya banda abubuwan da za a hana ka a ci karka ci kaza karka sha kaza kar a yi wane ne ka a yi wane ne a zo matakin da gangan jikin naka komi da komin ka yayi baya in magana ake maka sai ana magana ana kugawa saboda baka jin kaɗan kunnin ya shiga ya tahi ya kusa ya kusa ida sawa in magana za ka yi in kana magana misali yanzu ka je wajen wani kakanka wani sai kun yi haka da kyar yana faɗi tukun kuna shi abin da ke faɗi da kyar yake magana ta wanda duka mai sauƙi ne akwai matakin da ɗaɗan kuma zai iya kaiwa na arzalin umar ma'ana alharam ya kai ya gabaɗe ya takwakwaɓe sai an ɗauke shi sai an ajiye shi sai an kai shi ban ɗaki sai an maido shi sai an mushi wanka idan ya yi bayan gari sai an wanke shi yadda ake wanke yaro ɗan ƙararren to mazala yana roƙon Allah kar ya kai shi irin wannan shekarar wannan duniya ke nama diyanar za ka riƙa shi da ita kana takama da ita kana ga cewa ita ƙin ƙarshe ce amma ga irin matakin da za kawo ka kawo matakin da kai da kanka ka san zaman mutuwa ne kake mutuwar ce kake jira da haka mazalla yana roƙon Allah ya kare shi daga irin kai wannan shekarun wal jubun Allah ya kare shi daga ragwanta wal bukhul da rowa wa azabil qabr Allah ya kare shi daga azabar kabari sai mazalla yake ce Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah ka baiwa zuciyata ka arzuta ta da jin tsoronka wa zakkiha Allah ka tsarkake mini zuciyata anta khairu man zakkaha kai ne mafi alherin mai tsarkake zuciya anta waliyaha wa maulaha Allah kai ne majibincin lamarin wannan zuciyar tawa kuma kai ne mai kula da ita kaga kenan dole ne ki rika addu'a ka rika addu'a in rika addu'a akan ce Allah ya baiwa zukatan mu ji tsoron shi saboda gogormaya ce da shedan yana fusga kai kana ja yana fusga kana ja yana fusga kana ja to shine abinda ubangiji subhanahu wataala yake ambata mana anan qad aflaha man zakkaha duk mutumin da ya dora zuciyar shi akan ayyuka managarta sallah azumi gaskiya karatun qur'ani qiyamul layli biyayya ga mahaifa biyayya ga mijinki dukkan wasu ayyuka da suke na da'a ne to haƙiƙa kin rabauta kin rabauta kin kare in juwa in ji Allah sannan kuma duk mutumin da ya dora zuciyar shi akan duk wasu ayyuka da suke ba su da kyawu duk wani aikin da aka ce a bari mutum baya bari to wannan shi kuma wa qad khaba man dassaha haƙiƙa ya tabe yayi asara wane ne mutumin da ya ɗora zuciyar shi akan saba ma Allah subhanahu wataala Allah kiyaye wannan shine karshen bayani akan abin da ya shafi zuciya sai kuma Allah zai ba mu labarin wasu mutanen da suka saba ma Allah kuma sai mu ji yaya aka kwashe tsakaninsu da Allah subhanahu wataala كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ubangiji subhanahu wata'ala anan zai yana ba mu labarin mutanen annabi salihu suna yake cewa samudawa to waɗannan labarai kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya sun zamanto kaso ɗaya daga cikin kusan kaso uku na abin da yake abin da ayoyin ƙur'ani gaba da suka kumsa sun kumshi ko ya zamanto labari kamar yadda za mu je yanzu ko ya zamanto doka ce ta halal ko haram hukumce-hukumce ko kuma ya zamanto abin da yake ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala da kaɗai tashi a cikin bauta to ubangiji yana ba da labarin irin labaran da ake badawa a cikin alkur'ani ba don kawai mu ji daɗin sauraron labarin ba ne ba a ana ba da irin waɗannan labarai ne saboda lita'iyya ha uzunin wa'iya don kunnen da za ta gargaɗu ta gargaɗu inna fi zalika la'ibaratan liman yakhsha ya zamanto a cikin abin da aka faɗin nan akwai izina da abin lura ga dukkan mutumin da yake jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya turo da manzanni daban-daban annabawa daban-daban kuma wajen mutane daban-daban annabi salih alaihi salatu wassalam a kissa shi ta faru a wasu mutane ko kuma wata ƙabila wadda take mashahuriya wadda ake kiransu da suna samudawa wanda samud din nan kamar yadda al-hafiz ibnu kasir yake faɗa a cikin littafin shi da yake bada labarin annabawa yake cewa samud yace suna ne na kakansu su samudawan nan wanda kuma asali yana da alaka da ɗiyan annabi nuhu alaihi salatu wassalam waɗanda su ne aka ƴanto aka aka ceto su daga wannan ruwan na tufana to samudawa sun kasance suna rayuwa tsakanin hijaz yankin larabawa da tabuka tsakanin tabuka da hijaz a wannan yankin su a samudawa a nan suka rayu kuma a nan suka aikata abinda suka aikata ubangiji subhanahu wata'ala ya tumfike su ya zamanto labarinsu sai dai a karanta kamar da za mu zo mu shi hatta da hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake magana lokacin da ya fito daga tabuka ya biyo gidajen samudawa samuda wasu mutane ne wanda Allah ya su masu ƙarfi har suke kuri da jijji da kan cewa man ashaddu minna quwwa wai wa ya kai mu awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun ubangiji subhanahu wataala yake cewa wai ba su sani ba cewa ubangijin da ya halicce su huwa ashaddu minhum quwwa Allah ya yi su ƙarfi su ba halittar su akai ba to ai wanda ya halicce ka ko din rishi hankalin kasancewa wanda ya halicce ka da yake ƙarfi Allah ce ubangijin da ya halicce su ya fi su ƙarfi shin ba su sani ba kawai dai bari kanu bi ayatina yajhaduna sun kasance suna jayayya ne da ayoyin Allah subhanahu wataala to waɗannan mutane Allah ya aiko musu da manzo fa ba'asa Allah fihim rajulan minhum sai Allah ya aiko wani mutum a cikin su wa huwa abdullahi wa rasuluhu shine bawa na Allah manzo na Allah ana kira shi da suna Salih dan Ubayd dan dan Masih dan Ubayd dan Hajiz sannan kuma dan Samud dan Abir dan Iram dan Nuh alaihi salatu wassalam kenan dangantaka su tana tikewa zuwa ga annabi Nuh alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya aiko wannan annabin da aka aiko a cikinsu aka aiko shi yasa Allah ce wa ila samud akhahum akhahum ya'ni ila samud akhahum saliha qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa ila samuda zuwa ga samudawa akhahum dan uwansu muka tura musu a matsayin manzo wane ne shine salih annabi salih alaihi salatu wassalam lokacin da yazo kuma kai tsaye da'ahum ila ibadatillahi wahdahu la sharika lahu sai ya kira su zuwa ga abautawa Allah shi kadai kar a bautawa wani wanda ba Allah ba wa an yakhla'ul asnama wal andada wala yushriku bihi shay'a su bar duk abin da yake gumakai ne da kishiyoyi da suke sama Allah duka su bar wannan abin kasu bai da kyau to da ya zo ya yi nasiha ya yi wa'azi ya yi gargadi to amma hau gargadin da ya yi ba kowa ya yi imani da shi ba fa'amanat bihi ta'ifatun minhu wani kaso kaɗan daga ciki suka yi imani da shi sannan kuma wa kafara jamhuruhum gaba garinsu wanda suka kafirta su suka hiyawa wanda suka yi imanin ɗan kaɗan ne to shi ne annabi salih alaihissalatu wasalam da ya zo yake musu gargaɗi da nasiha da ja hankali yake ce musu ƙarja'akun bayyanatun min rabbi haƙiƙa ya zo muku abubuwa bayyanannu daga wajen allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan nan bayyanannu hadihi naqatullahi lakum aya yace ga ta nan wannan taguwa raƙuma raƙuma mace kenan namijin raƙumi suka nema cewa a su ba za su yi imani ba sai an hudo wata taguwa daga jikin wani dutse dutsen ya tsage taguwar ta huto suna kallo me ya kamata su yi imani to amma fa imanin bai samu ba annabi nuhu da yake jan annabi annabi annabi salih yake jan hankalin su cewa fadharuha ta'kulu fi ardillahi ku kyale ta wannan taguwar ta ci daga abin da yake arzikin Allah a ban kasa wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun alim kar ku taba ta da wani abin da yake baya da kyawu kana kar ku shiga haƙƙi ita wannan taguwar in fa kuka yi haka nan fayakhudhukum azabun alim haƙiƙa zai same ku azabun wata azaba alimun mai radadi sannan kuma musu tini akan ni'imar da Allah ya musu da kaza da kaza ya musu wa'azi yana kare wa'azin shi Allah ya ce qala al mala'u allazina istakbaru min qaumihi qala al-mala'u idan ka ce al-mala'u sune ɗan ajin tubarkalla a cikin gari ba manyan gari wanda kuma manyan garin nan ba a fiye samun su yi da'a ga Allah subhanahu wataala mafi yawanci manyan gari zaka samu cewa suna huto na huto da dokokin Allah ne saboda su suna ga cewa ba sa bukatar komai a wajen kowa in zalunci nake su suke zalunci in dukiya ce da jin daɗi ake wannan dukiya a hannunsa take jin daɗin a hannunsa yake sai suka ce almala'ul lazina stakbaru min qablihim suka girman kai a cikin mutanen shi lil lazina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih ko suke tambayar suka yi imani ko ku yanzu kun yarda wannan mutum annabi Allah ne wanda ko a yau duk zaka samu da yawa daga cikin wanda Allah ya bashi wadata ba kowa ba da yawa ana samu da mai mulki da mai kuɗi babu wanda yake karantse ga masu da'awa sama da masu kuɗi da masu mulki in zai ma malami tambaya to zai buɗe abin ne yadda malamin zai fahimci ga amsar da yake so a bashi kuma zaman lahiyar malamin da ci gaba da alaƙa shi da wannan mai kudu ko wannan mai mulkin shine ya bashi ya bashi wannan fatawar ya zama to daidai da abin da yake so amma idan zai faɗi saɓanin haka ne sai ci a ai wannan malamin yare na mutane ko kuma jijji da kai gare shi ko girman kai gare shi ko kuma kaza ko kuma kaza to wannan yan ajin tabarkalla a cikin gari suka ce suke cewa da suka yi imani wai ku yanzu har kun yarda wannan mutum annabi Allah ne suka ce qalu inna bima ursila bihi mu'minuna kai mu mun yi imani mun yarda cewa lalle annabi Allah ne su waɗanda suka yi girman kan su almalau qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun suka ce kai mu gaskiya abinda kuka imani da shi mu mun kafirce mushi mu yarda ba yanzu wannan taguwar a tsarin da Allah subhanahu wataala ya musu shine taguwar za ta sha ruwa misali yau an yaso su kuma mutanen gari gobe su sha ruwa yanzu wanda mutane suka ce kai ya za a yi a kawo wata dabba ta rika samun ka'idan cewa yau za mu ɗauki ruwa gobe za mu ɗauki ruwa ba bai yiwa to wannan shine abin da suka yi na aika aikan soke wannan taguwar a dalilin soke ta na ashe rayukansu ne gaba suka soke ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin ta fa aqaru naqata wa atau an amri rabbihim suka soke wannan taguwar suka saba ma umarnin ubangijin su wa qalu suka ce ma annabi salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalina kai kada mutane kada kai annabin Allah ne in aka taba ka azabar Allah za ta zo azabar Allah ta jima ba ta zo ba ta zo ta same mu subhanallahi Allah ce fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin fa akhadathum ar-rajfa sai wani girgiza ya kama su Allah ya girgiza garin wannan mutanen da suke cewa su masu ƙarhi ne sai ga suna iska tana daga su kamar leda ba su da wani tasiri fa asbahu fi darihim sai suka waye gari a cikin gidajensu jathimin a gurhwane kai ka ce ba su bane wanda mutanen da dazu suke mutane girman kai fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi iju ya baya yace ya ku mutane na na isar muku da sakon da sakon da ubangiji na ya turo ni da shi wani sahtu lakum na muku gargadi na muku wa'azi na muku jan hankali walakin la tuhibbuna nasihin sai dai ku matsala ku ba ku son masu nasiha so suke a bar su su ci karan su babu babbaka sai abinda suka ga dama kar kowa ya tanka musu to wannan shine abin da ya faru da mutanen annabi annabi salih alaihi salatu wassalam wanda kuma wannan abu shekai zuwa ga hallakan su suka soke wannan taguwar ƙarƙashin jagorancin wani matsiyaci a cikinsu ana kiran shi da sura kudaru kamar da hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan taguwar da aka so soke ta ka duba ka ga farar Allah fa wannan taguwar in ta sha ruwa yau to gobe su za su je rijiya su sha ruwa yanzu a ran da batta shan ruwa kuma suna da daman da kowa zai zo ya tatsi madara a jikin wannan taguwa iya sarrai shi amma suka ce wani abin bai musu ba su za a hada da wata taguwa ka rika sa musu lokacin ɗaukar ruwa suka kama taguwa na suka soke ta fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam annabi nuhu yayi yayi da su suka ce ina so soke ta za su kashe taguwar nan za su yi kuma ko ya lema fa aqaruha ya suka soke ta annabi nuhu annabi salih yace musu kun soke ta suka ce sun soke ta yace to tamatta'u fi darikum salahata ayyam ku ci gaba da jin dadi a cikin gidajen ku kwana uku kawai aka ba ku suwa san duzar aka ba ku sai suke dariya ana tago mi tago banza kaza kaza kaza ana ta maganganu annabi nuhu annabi salih yace musu zalika wa'dun ghairu makdhub wannan wa alkawalin ba alkawali bane abin karetawa ku shiga taitayinku ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala amma ina wannan abin duka bai yi ba haka waɗannan mutanen ubangiji subhanahu wataala ya hallakar da su ya saffaha tarihinsu ya zamanto babu su al-imam ahmad Allah ya rahama gare shi yake cewa haddathana affan haddathana abdul aziz ibn muslim haddathana abdullah ibn dinar an abdullah ibn umara قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر الحجر شine shine garin da mutanen annabi annabi salih suka zamna hijr manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya huto daga tabuka ya tsaya a wannan garin sai manzala yake cewa lokacin da za a shiga daidai territory ɗin tasu yankin nasu manzala ya ce la tadkhulu ala ha'ula'il qawm kar ku shiga wajen waɗannan mutanen da aka azabtar da su illa an ta kunu bakina sharaɗin wucewa a wannan wajen ku wuce kuna kuka fa'in lam ta kunu bakina fala ta dukulu alaihi in ba za ku yi kuka ba to kar wanda ya shiga wannan garin me yasa saboda tsoron an musibakun mithlama a sabon kar ya same ku abin da ya same su ka duba wuce garin kawai kenan duk wanda ya zo wucewa wannan gare sharaɗin wucewa wannan gare shi ne dole ya kai kai kuka ka yi kuka zuce ka takaraya ka riƙa jin rishin dace wanda waɗannan mutane suka yi to waɗannan mutane haka Allah subhanahu wataala ya tumfike su ya hallakar da su a dalilin saba wa umarnin Allah subhanahu wataala da saba wa umarnin da manzan da Allah ya turo musu zuwa gare su da saba wa umarnin manzan Allah subhanahu wataala ya yi daidai da su shine a cikin sura Allah yake cewa kazzabat sun ƙaryata suwa samudul samuda samudu bi tagwaha samudawa sun ƙaryata bi tagwaha saboda jiji da kansu da girman kansu ana ce ku ji tsoron Allah suna ga kamar su za a ma wa'azi wannan at-tughyan girman kai da jijji da kai yasa suka ƙaryata Allah subhanahu wataala suka ƙaryata manzon da Allah ya turo to abinda manzon ya Allah ya turo shi da shi shine wannan taguwa wannan taguwa kuma sai aka zo a cikin fada kasa akwai majalisi da ake mazauna ko ka ce matsiga ko na makamancin wannan an tara mutanen banza kahure makiya annabin Allah da aka zo aka tara su sai ake shawarar cewa wai wa zai iya zuwa ya soke wannan taguwa idin ba'atha sai ga wani ya zabura in ba'atha rajulun alimun azizun mani'un fi rahatihi wani mutum wanda yake matsiyaci a cikin al'ummar ashqaha mafi tsiyatansu in ji Allah mafi tsiyata a cikinsu sai in ba'aza sai ya zabura sai tashi ya ce shi zai kashe ta shi zai soke wannan taguwar faƙaɗa lahum rasulullahi sai manzan da Allah ya turo musu shi ne annabi salih ya ce na ƙatallahi ka shaidunku wannan wata guwa ce ta Allah wasu uyaha sannan kuma da shayar da ita da ake yi ko kuma shayar wanda ruwan da take sha miye na ku a ciki ruwan na Allah ne taguwar ta Allah ce kukin na Allah ne dan mi za ku zo ku ce ba ku yarda ba annabin Allah ne ta musu wa'azi fa kazzabu suka ƙarya tashi fa aqaruha suka soke wannan taguwar fa damdama alaihim rabbuhum sai ubangijinsu subhanahu wata'ala ya dirkake su bi zambihim a dalilin wannan zunubin da suka yi fasawaha ya daidaita su gaba ɗaya a azaba Allah azabtar da mutanen gaba ɗaya shi sa fitina ko da ba ka cikin ta kashi tsoronta kaga shi wanda ya soke amma kuma ya jayo wa al'umma gaba ɗaya mai hallaka gaba ɗayanta Allah ce wala ya khafu uqbaha ubangiji subhanahu wataala baya tsoron abin da zai biyo bayan dirkake ko kuma hallakar da waɗannan mutanen gaba ɗayansu manzala sallallahu alaihi wasallama khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zakara naqata wani lokaci manzala sallallahu alaihi yana khutba ya ambaci wannan taguwa ta annabi salih wa zakara allazi aqaraha manzala ya ambaci wanda ya soke wannan taguwar fa qala manzala yake ta idhin ba'atha ashqaha in ba'asa laha rajul wani mutum matsiyaci a cikin su ya tashi ya je soke wannan taguwa ta annabi nuhu alaihi salatu wassalam a wani hadisi na ammar ibn yasir allah ƙara da gane shi yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aliyu ya ce ya ali ya kai aliyu ala uhaddisuka bi ashqan nas aliyu ba zan baka ba labari akan mafi tsiyatan mutane suwa suka yi kowa tsiya mutane suka yi kowa kasancewar matsiyatan mutane ne mazala ke cewa aliyu aliyu yake cewa bala ya rasu lallahi e ya ma'aikin allah a bani labari suwa ne mazala salasalam yake cewa mutum na harko shine mutumin da ya soke wannan taguwar ta annabi salih sannan mutum na biyu والذي يضربك يا علي على هذا يعني قرنه حتى تبتل منه هذه يعني لحيته yace ali mutum na biyu da kowa tsiyata a rayuwa bayan wanda ya soke taguwa annabi salih sai mutumin da zai kashe ka kai aliyu wanda zai soke ka a nan ɗinka daidai nan ɗinka idan ya soke ka a nan jini zai rika zubowa har sai ya shiga gemunka wannan mutumin shi ne mutum na biyu wanda yi kowa tsiyata suwa su kashe aliyu khawarij khawarij alladhina kharaju ala ali wanda suka nuna cewa aliyu ma ya kafirta su ne to wannan mutumin da ya kashe aliyu shi kuma shi ne mutum na biyu daga ƙuddaru sai shi su suka fi kowa tsiya a duniya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka ubangiji subhanahu wataala ya hallakar da waɗannan mutanen suka zamanto labari suka zamanto tarihi da ake karantawa sannan kuma abun ɗoka na izina a nan shine dukkan mutumin da zai saba ma Allah subhanahu wataala to shi ma fa Allah yana iya mushi wata uba ta musamman yani ko da ba a hallakar da al'ummar gaba ɗaya ba to kai da ka aikata aikin ko kuma daidai wani kokkohe na al'umma to Allah yana iya musu wata azaba ta musamman kamar da za ka gani a yanzu ma ana yi kaga abu kaza da abu kaza suna faruwa ko girgizar ƙasa ko wata iska ko wani guguwa ko na makamancin wannan wannan shine ƙarshen suratul shams kai tsaye sai mu shiga cikin suratul balad na'am bismillahir rahmanir rahim la أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد نعم آه wannan sura ana kiranta da suna suratul balad sannan kuma ita ce sura ta gomiya tara daidai idan ka faro lissahi daga suratul fatiha wanda ta ce sura ta farko sai bakara sura ta biyu sai ali imran sai nisa'i sai kaza kaza har in ka zo za ka samu suratul balad ita ce sura ta gomiya tara daidai wannan sura ce makkiya tana da ayoyi guda ashirin sannan kuma wannan sura ta safko bayan suratul qaf da aka sabkar da suratul qaf surar da ta sabka bayan ta ita ce suratul balad ubangiji subhanahu wataala kamar yadda sauran surori suke ita ma wannan sura Allah ya bude ta da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai la uqsimu bi hadhal balad Allah ce ba sai na rantsi da wannan garin ba wani gari ake nihi makka yani ba sai na rantsi da garin makka ba al'ummar ka za su gane cewa kai haƙƙin na musamman ne darajarka ta daban ce a cikinsu kuma sannan garin makkan ma shi ma wani gari ne wanda darajar ta musamman ce a wajen Allah Allah ce la uqsimu bi hadhal balad ba sai nayi wannan rantsuwa ba kenan wannan la'anan raddun alaihim kamar mayar da martani da Allah yake yi a kansu a su ce laula laula nuzila hadhal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim wai me yasa qur'anin nan ba sabkar shi da shi ba a alƙarya kaza a gari kaza da gari kaza wai sai a zo ƙauye kamar makka a zo na a ce za a sabkar da alƙur'ani Allah sai ke mayar musu da martanin cewa kai ba sai na rantse ba da wannan garin dan nuna muku cewa wai yana da girma Allah ya rantse aqsama bi hadal balad Allah ya rantsuwa da wannan garin cewa lalle gari ne wanda yake na musamman sannan kuma shi annabin da aka turo wanda ɗan garin ne shi ma kuma annabi ne na daban a cikin annaba ma gaba daya wa anta hillun bi hadal balad lalle kai mai sauka ne a cikin wannan gari na makka kenan zaka dawwama ko kuma zaka sabka ko da bayan kayi hijira zaka je ka dawo kuma wannan gari kuma sannan ka sake bare shi kenan anta hillun kai mai sabka ne yani kai mai zama ne a cikin wannan gari kuma gari ne wanda ana ka aihika to wani duka yana maka bayani akan mahimmancin da garin yake da inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakkata wannan shine farkon ɗakin Allah subhanahu wataala daka wurin iya da wata alfarma iya da wata daraja ta musamman addu'ar da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi ga garin da wanda za su zauna a wajen da sauransu Allah ce wa walidin kuma Allah yana rantsuwa da walidin mahaifi wa ma walada da abin da ya aiwa da shi mahaifin da abin da ya aihon gabaɗe Allah subhanahu ta'ala yana rantsuwa da su a malamai suke cewa wahiya almasakin aqsama ba'dahu bisakin wa huwa adamu abul bashar wa waladu wasu suka ce abin da ake nihi da walidin da mahaifi wa ma walada da abin da ya aifa walidin in shine abul bashar annabi adam wa ma walada da ɗiyan annabi adam ɗin kuma mu kenan dukan Allah ya rantsuwa da mu saboda bisa ga ƙa'ida ta la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu mun karanta a baya cewa ba a tambayan Allah me yasa akai kaza kuma Allah iya da dama da iko ya rantse da abin da ya ga dama ba wanda yake ma Allah iyaka shi yake mutane iyaka kina Allah ya rantsi da walidin da mahaifi wa ma walad da abin da ya aifan gaba ɗaya da dukansu mallakan Allah subhanahu wata'ala ne sai Allah ya ce laqad haqiqa khalaqanal insana mun halicci dan adam Allah ce fi kabat a cikin wahala khalaqanal insana fi kabat Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da Ikrima da Mujahid da Ibrahim wan-Nakhai da haithama da imamu bahag suke cewa an halicci dan adam mutanassiban yani a cikin wahala nasab gajiya wanda kuma duk mutumin da ya san rayuwa ya san gajiya ce duk halin da kake ciki baka huta ba in kana da baka huta ba in baka da baka huta ba inda lahiyarka baka huta ba in baka da lahiya baka huta ba in mai mulki ne kai baka huta ba in talaka ne wanda bi kake kai baka huta ba in yaya kake in wane ne kai babu zancen ka ce ka huta ita duniya ba gidan hutu bace ba kawai gida ne dama na wahala zuciyarka ga abin da take so sai a ce maka zanna haram ne kaga dole ka bari in mai imani ne kai to dan adam an halicce shi a cikin wannan yanayi na wahala da haka duk mutumin da zai meke kawai shi ya ce ai shi duniya hutu ya zo to wallahi wannan mutumin bai da hankali saboda kwata-kwata ita duniya ba gidan hutu bane ga dan adam abdullahi dan abbas ya kara akan wannan ma'anar cewa mutanassiban fi batni ummihi dan adam wahalcacce ne a cikin cikin mahaifin shi kai tun daga can a cikin wahala ne kake a cikin wahala kake har lokacin da zaka fado gidan duniya sannan kuma ga kalubalen da suke kewaye a cikin rayuwar nasu ma malai cewa hadha معنى القول لقد خلقنا لقد خلقناه سويا مستقيما wasu ga ce a ma'anar khalaqanal insana fi kabad an halicci dan adam daidaitacce komin shi daidai babu wani wurin da za a ce da inda kaza akai da yahi babu wannan Allah ce laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim mun halicci dan adam a cikin hali mafi kyawun diri da mafi kyawun halitta duk abinda kaga an yi a jikin dan adam to a nan ne kamata ajiye shi kuma hikimar Allah ta tabbatar da haka kuma duk mutumin da yake da hankali ya duba ya ga gangan jikin shi da Allah mashi da inda Allah ya maka hannu da inda ya maka kai da inda ya maka idanu da inda ya maka hanci da inda ya maka baki da inda ya maka kunnuwa duka wani abu ne wanda a nan ne ya kamata ajiye shi inda za a yi deplasan shi daga wannan wajen sai a ce to wane ya zama dodo ko kuma wacce ta zama aljana saboda duk wanda ya kalle ka sai ya ga abin ba kyau sannan kuma irin abubuwan da Allah ya halitta a jikin ɗan adam ɗin kuma komi za a ga an yi shi bidikatin kamila yanzu misali idan aka maka haƙora sai aka ƙi maka labbai da Allah ya za ka kasance kawai duk wanda ya ganka zai ganka kama wani gayo haka ya ne ga haƙora na sun bujiro ko kuma misali idanu aka maka amma dai babu wannan marhin da yake rihe idanun nan idan ka zo barci za a ga idanunka ga sunan fare a buɗe la'alla wani abu ya zo ya muka tsartuwa a sama ko matsala da tana iya faruwa to duk abin da Allah ya maka sai Allah ya mashi wani yanayi ka duba kunnanka su ƙubar da za ta shiga ƙohon da zai shiga sai aka zo aka yi wani fanka-fanka daga nan ko fanka ma aka mata wasu loko-loko wanda duwar hayaniya in ya zo dai zai iya tsayawa da izinin Allah ka hanya isa zuwa ga wannan wannan ƙoho wadda ta take da hatsari da haka ɗan adam ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka duba sauran duk abin da Allah ajiye a jikin adam inda ya kamata ajiye shi na aka ajiye shi to wanda take yana maka nuni akan girman Allah cewa dan adam ya san cewa lalle Allah mai girma da buwaya ya ajiye komi a inda ya cancanta babu wani abin da Allah yake a ce a inda kaza aka yi da yahi babu haka nan laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim a cikin mafi kyawun hali da halitta ibn abi najih da shi da jarir da ada da abdullahi dan abbas su kuma suke cewa laqad khalaqna al-insana fi kabad ay fi shiddati khalqin alamin alam tara ilayhi shin baka ga dan adam bayan da yake wahala ya wahala ya kai ya kawo a cikin nasab cewa yana cikin halin jikata shi yasa ma malaman usul suke cewa al-mashaqqatu al-adiyya la tusamma mashaqqa duk abin da an san a ɗabi'ance wahala ce to ba a kira shi da suna wahala yanzu misali in zo ce maka ka azumin na akwai wahala kaga mai kamata faɗa ka me yasa saboda dama an san wahala gare shi baka ci baka sha tun daga lokaci kaza zuwa lokaci dama an san wahala za a sha mana ko kuma ka zo ka ce kai wallahi neman kudin nan wahala wahalar shi yayi yawa ko tsaron shagon nan ba dadi ko kuma aikin gwamnatin nan wallahi akwai girgiza a ciki ko kuma kai ni gaskiya ba zan yi aure ba saboda kar in dauki dawai kawai ina zaman zamana in je in dauko abu kaza a ce he na je na yi tefa ne he na yi wane ne na nemi gidan da zan kama haya na ko kuma na gina dole in yi kaza in yi kaza a kawo kaza babu kaza wa kaza ya kare a ni ban gwanda hukuma gehe me yasa wane ce a ni ban da san wahala sai a ce to kai raggo ne saboda asalin shi wanda ba a kira shi da suna wahala saboda an ɗabi'ance wahala ne almashakkatul adiyya la tusamma mashakka yanzu abincin da ɗan adam zai zaɓa da kanshi wani har zai ci haram zai nemo haram saboda ci wani abincin da yake takama da shi ko tamma ƙarshe kuma abincin yake komawa kashi zai koma zuwa zai yi ya zazzage abin nan da ya cin nan hudda shi zai yi wannan hudda shi akwai daɗi gare shi wahala ce amma kuma ba wahala ce wadda an saba a ɗabi'ance haka nan ne amma babu wani ba wahala ake kira shi suna ba almashakkatul adiyya la tusamma mashakka to ita rayuwar dan adam dan adam dama haka rayuwar ka take a gajiye fi shiddatin wa talabi ma'i wa talabi wa talabi al-ma'isha a cikin tsanani da neman rayuwa to nan dole adam sai ya wahala kar ka zama to insani kasul ka zama farisi kai kana zamne kai mai son jiki rago sai da Allah wani abani kaza wani abin kaza wacce ba ni kaza kaza na ya kare a kaka haka ka tashi ka yi gwagwarmaya ka nema saboda ita rayuwar dama gwagwarmaya ce alhayatu kifa kwamba ce gwagwarmaya ne duk wanda ce zai huta to lalle tabbas bai so ya huta ba saboda karin magana na larawar suke cewa ita abli allah ta ta'ab wai ka gaji saboda kar ka gaji kaga in ka gaji ka nema shikenan ka huta ba za ka gaji ba wajen roƙo yanzu misali mutumin da yake bara ka duba mutumin da yake bara yanzu bara da ake ba ta yi aiki wahala ba wallahi ya yi aiki wahala ka je ka tsaya kan mutane ku bani kana bara a ce maka haƙuri ka ɓata rai har ka je ba gaira masa yawan ɓacin rai so nawa za a ce maka ka yi haƙuri a wuni kuma da aka ce maka ka yi haƙuri sai ka ɓata rai har ka yi tansiyar ta kama kana neman duniya to kaga shi wahala ne wahala ne kan wahala to da ka it'ab ka je kai aiki ka gaji ka samu allahinka li Allah tat'ab saboda karka komo ka gaji kaga mutumin da zai bara kaga gajiya ce wuni farai mutum yana yawo a kafa haba ai wannan ba karamin tashi hankali bane kai kai masu aiki ma shan wahala kuma kai neman banza ne kake ita kuma banza a duniya ba ta samuwa eh dole ka wahala sai ka girgiza kuma abinda za ka neman wahalar da za ka yi ma dole sai addini ya yarda da cewa wahala ce wadda eh wannan in kai wahala a bangare kaza ka samu kaza wannan halal ɗinka ne ko wahala kai in ka samu abin in ya zama to hanyar da addini bai yarda da ita ba to wannan kuma wahala ka ta zama wahala kan wahala Allah kiyaye nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai karatu na gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah